Fatiya da salatul fati. Da yi da sunan. Za mu sallar da sunan fati. إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا شيئا ويجزي الله الشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بسفر لما قال إبليس يا إن إبليس لعن الله يتي إن محمدا قد قتل أن محمد أنكشف ana cikin yaƙi iblis ya yada cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa da kowa ya ji to shikenan shi ma ibn kuma ya ata da ya ga ya kashe Mus'ab bin Umair saboda Mus'ab bin Umair ya yi kama da Annabi sallallahu alaihi shi ma ya daina ya kashe Muhammadu to shikenan ana faɗar haka shikenan masu raunin imani kuma kowa sai abin ya ƙara tsoro cikin tsoro duk da aka watse kuma wa'ansu kuma suka ce wai suka ce to tunda Annabi ya mutu kan aike gudu sai gudu shikenan kuma kowa duk aka watse har raja abdullahi bin ubayyi abdullahi dan ubayyi bin salulin ya koma faƙala sai ya ce azhabu bi kun ila itwanikum yanzu yanda na ga yayi in je mayar da ku wajen yan uwan nan nawo kafirai ni abokin abu sufyan ne mayar da ku wajen abu sufyan in ce kun tuba yanzu kun koma kafircin ku ya zaunar da ku itwanikum al-kuffari tusalihuna hum fi sulhu da su wa tarji'una ila dinikum ku koma wa addinin nan naku wancan da kuke kai wanda Muhammad ya zo ya cire ku tunda an kashe shi wa ila bilada ku ku koma kasar ku ku rabu da mu dama kullun yana jin haushi dai cewa annabi da sahabbai sun tsare makari kuntu arifu kuma shikenan kabir ya soma fankama kuntu arifu ni dama ai na san anna amra Muhammad lamarin Muhammad la yatim ba zai cika ba haba dama ai na san haka za a yi kashe shi za a yi duk kuwa sai dama na san haka abadan ha abada haza laysa bi shay'in wannan ba wani abu bane in shuriya ila ikwaniku ku koma wajen yan uwanku kafiran maka ku je a yi sulhu ku koma kafircin ku ba addinin Muhammadu ku je a abu to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar annabi bai rasu ba sallallahu alaihi wa Abu bin Malik yace ni na fara gane annabi bai rasu ba na ga idan sa yana walkiya a cikin hune manzala yayi rawani ya rufe fuskar sa gabaki dai sallallahu alaihi wasallama yana yaki a kawo da mali yace wallahi annabi bai rasu ba yana da rai sunan ba wa'anda mune kuma kowa ya zuro da gudu ya ce ko inda annabin yake sallah to nan fa ake ta dauki ba daɗi har wa'anda suka yi shahada da yawa suka yi shahada an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta hanya da su aka aka ta dokin doka har annabi ya ce ta hanya da su har aka hau dutsen Uhud aka shiga lungunan dutsen Uhud to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya wato dan rarauka ga su waɗannan da suka gudu din nan daga cewa an kashe annabi kuma kowa ya shiga ba mai nasiban baki ba qala Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah yake cewa wa ma muhammadun illa rasulun min qablihi rusul ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu gode rasul ko ko haka na gaya muku ni ubangiji ba annabi bane da annaba suka shige kafin shi ina Musa ina Isa ina Yahaya ina kaza kaza kaza amma wannan shirya da ya zo da shi ai tana nan ma'ayyar yana nan to wa muhammad annabi ban ce mu bai zamo ba illa rasulu sai ma'aiki har kalan min qabli ir rusulu da ma'aika suka shige ar rusulu ma'aika suka shige tare da shi to wannan fa ba wai kaskanci ne daga manzon Allah ba wai kaskanta manzon Allah darajar nan ta tana nan amma dan Allah ya tsora karayar su sahabban ba wai da annabi Aisha don Allah ya tsora karayar mutanen su san cewa ai ko an kashe shi dai tun da wata za a ce dai babu to kan ran da aka ce babu kuma irin wannan ta faru kowa ya wace ya ba addini a'a su tsaya ku yi wa addini ai addinin hayyar yana da illa rasulun ma'aiki ne karkalar da ya shige min min qablihi rusul da ma'aika suka shige kafin shi afa in mata yanzu in ya rasu aw kutila ko ko aka kashe shi ka gairihi kaman wani sana daga annaba annaba nan aka kashe an kashe annabi Yahaya an kashe annabi Zakariya eh? an kashe annaba saba'in ma a rana guda ɗaya Yahuda sun kashe su aw kutila ko ko aka kashe shi ka gairihi kaman wani sana daga anbiya na daga annaba in da lafin ala ƙaru ku sai koma kafircin ku shi kenan sai ku juya a bisa diga digin ku law sahha da labari ya inganta ma anna muhammadan qad kutila cewa an kashe manzo Allah din ma huwa laysa huwa rabbu ai ba ubangiji bane ba ko inna ma huwa rasulun ma'aiki ne daga Allah zahiri da batini zahiri ma'aiki ne daga Allah ɗan zahiri sun san wannan haka a batini din ma rasulun ne ne min Allah daga Allah din ne zai hayyau to ai shikenan ko ya tafi sai kuma hakika ai tana nan faɗar kawai a fa'in mata yanzu in ya mutu auku zula ko a kashe shi tarji una sun goma ila kufuri zuwa kafirci ka anna dina kai ka ce addinin lin muhammadin na muhammadu ne shi ya saukar da addini shi ma ya saukar ma ake addinu lillahi addini na Allah ne tabaraka wa ta'ala wallahu hayyun Allah kwarayayye ne la ya mutu ba zai mutu ba wa muhammadun annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ma kana ma'budan ba abun bauta a bane kana yad'ukum a'a shine limamin ku na ibada mazalla shi yake kiran mai zuwa ibada ko kana yad'ukum mazalla ne yake kiran ku ila ibadatillahi zuwa ibada Allah fa kai fa tarjuruna ya daga an farmata iblis ya farmata makiyan ku sun farmata an kai shikenan ko kowa ma sai ya ta takobi wai shikenan a koma kafirci kuma yan kali ala kirai duk wanda ya koma kan kafirci dan ya ji haka ta faru ya koma abu ta digadigansa to falan ya zurra Allah shi an bai cuci Allah da komai ba wa inna ma ya zurru nafsahu ya cuci kansa dan yanzu ya zama mai ridda kenan wa yajizu Allah shakirina Allah zai saka wa masu godiyan ni'ima gu ni'ima sabi sabat da tabbata Allah zai saka yan baba ta gani dan akwai wanda suka ce ah to yanzu dan an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ku gudu idan kuka je wajen Allah ku ce man me ku ce da muka bari aka kashe annabin ka muka gudu kuna da hujja ai kowa ma ya bari ya mutu inda annabin ya mutu in ka je dai ko an ce ka bari ka an kashe su zaka ce to ai ni ma na mutu dai a wajen ko eh ko an ce ya ka bari aka zaga to Allah abin da yake cewa ni ma dai ai a wajen ne shahada amma ba a gudu ba wayan su kuma suka ce ah to ko an kashe shi kuma addinin ai na Allah ne ku tsaya ku yi wa addinin yaki mana ku zama kalifofinsa mamayansa mana wanda za su yi addini yaƙi ko dai kuma iya imanin sa nan dai masu imani na gaskiya suka bayyana wanda dai duk Allah zai ka faɗa da irin waɗannan abubuwa da suka faru da sannan Allah zai saka wa ashakirina masu gode wa ni'amahu ni'imar sa duk ba ta tabbata a fagen daga wa ma kana li nafsi lan tamuta illa bi idnillahi kitaban muwattala wa ma kana nafsi bai kasance da wata rai ba nan ta mutu ta mutu illa bi idnillah sai da ikon Allah la ta mutu nafsu ba wata rai da za ta mutu illa ba akan ki zaya ajali ha sai kwanakin ta ya kare yanzu gudun mutuwa kuka yi ba wata rai da za ta mutu sai kwanakin ta ya kare to in ku kwanakin ya kare kan ka gudu ma baka tsira ba kitabun wannan littafi ne kataballahu zalika Allah ne ya rubuta ajalin kowa kitaban rubutu inda yana nan wajen Allah kowa kwanakinsa da adadin numfashinsa da waya Allah ya riga ya rubuta in ka gaba ka mutu ba ranar ce ba ta yi ba lokacin amma ba wata dabara za ta iya kare ka don ka gaba ka mutu ba lokacin ne bai ba amma lokaci yayi kawai sai tafiya da shiri ba shiri mu'ajjalan muwaqqatan abin sawa lokaci la ya taqaddamu la ya la ya taqaddamu la ya ta'akkaru ko la ya taqaddamu ba a shige shi wa la ya ta'akkaru ba a jinkirta kalima in habantin dan da kuka karye a yaki kuka gudu wal azimatu karyewa wajen yaki a gudu la ta tafa ul mauta la ta ije mutuwa والثبات تياوا أفجن داغا كما لا يتقوى الحياة دي ينشي رايوا ومن يريد ثواب الدنيا نوجه منها وانت يكتر رايوا الدنيا جزاءه فاكمكو رايوا الدنيا من هذا كتشنتا نوجه منها غام باشي فاكمكو رايوا الدنيا باشي تقومي على هرا ومن يريد ثواب الآخرة نوجه منها وانت كما فاكمكو اللاهرا يكي نيما yadda tsayawarsa to nufihi min ha za mu bashi sakamakon lahira min sawaji ha za mu bashi ladan lahira وسنجزي shakiri za mu saka wa shakiri na masu gode wa ni'amahu ni'imomin ubangiji da tabbata a fagen dama- da- daga a nan saboda zafin wajen saboda a fito da magana kuma kurukuru Allah ya faɗi sunan manzon Allah sallallahu Allah bai faɗa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda zafin nan wajen da za Allah ya faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a gane magana ta fito kurukuru to ismul rasuli sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Muhammadun wa Ahmadu manzo Allah yana da sunaye da yawa kuma dukkan su sufofin zatin sa ne sunan nan na Muhammadu abin yabo wai manzo Allah koman sa abin yabo ne sallallahu alaihi wa sallam koman sa abin yabo ne shi dukkan sa abin yabo ne ba abin asha a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa Ahmadu sunan manzo Allah Ahmadu mafi godiyan Allah mafi godiyan Allah duk wannan ibada shine mafi mafi godiyansa wa man ahabba muhammadan duk wanda ya so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta samma waladahu har ya sa wa kansa sunan annabi ya sa wa kansa muhammadu wajaba lahu shafa'atu rasul sallallahu alaihi wasallam ke san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kansa duk wanda ya sa wa kansa sunan manzo Allah dan soyayya annabi to ce san annabi ya hau kansa sallallahu alaihi wasallam aka samal jalilu Allah madaukaki ya rantse an a hadisul qudsi annahu cewa magana la yu'azibu abda Allah ya rantsuwa ba zai azabtar da bawan da ismuhu Muhammad duk wanda sunansa Muhammad Allah ya rantsuwa ba zai azabtar da shi ba wannan nuna shi aika za Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw Ahmadu ko ku Ahmadu alqabi iya ya fitar da wannan a shafarsa an karbo daga sharifi sayyidina Ja'faru kan sayyidina Muhammad al-Takim to daga wajen sa aka ko wannan hadisi shi ko ya daga hadisin ya daga hadisin har zuwa iyayensa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya rantse alkazi iya ya ka a cikin ashafarsa Allah ya rantse ba zai azautar da wanda sunansa Muhammadu ba da wanda sunansa Ahmadu dan albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fali haza saboda haka qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ala ahadukum bi shuki dayan ku ba an yakuna fi baiti ya zama a gidansa Muhammadun Muhammadu daya wa Muhammadani da Muhammadu biyu wa talatatun da Muhammadu ka inda iya sa Muhammadu dubu in duk yayin da ka haifa sunan su Muhammadu Muhammadu ma ana so albarka za ta sauka gida duk gidan da akwai ne suna Muhammadu a ciki albarka za ta sauka a gida kuma duk inda ake shawara mai suna Muhammadu ya zo ɗakin shawara ɗakin mitin din ko mai suna Ahmadu sai an cimma matsaya mai kyau sai an cimma matsaya mai kyau wani daga cikin albarka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi ma wato jami'u sagiri suyuti ya fitar da wannan hadisi ta judu waladan ka in ka samu ɗa su sanni muhammadan ka sa masa suna muhammadu wa akara ka kuma samun wani muhammadu wa akara ka kuma samun wani muhammadu la ya zuru haza bai ci wannan ba ai shi shayin na mai tafsiri ba ya yanka wajen saba'in da wani abu din nan wajen arba'in duk sunan su muhammadu muhammadu محمد الشفيع محمد المكي محمد عبد الله محمد كذا محمد كذا محمد كذا ranar da ya kai ƴaƴa goma a zahar jarida 1960 wannan lokaci ya kai su ƴaƴansa goma jarida ta fito ta misira shehun musulunci a garbi ibrisiya ya kawo ƴaƴansa guda goma abu mamaki duk sunansu muhammadu kuma abu mamaki duk mahaifatan qur'ani ne kowa abin da suka haƙi duk sunansu Muhammadu mutum ya ya goma duk sunansu Muhammadu to duk san annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta ya ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu al-awwal Muhammadu thani salisu rabi'u kamisu sadisu ha'ashiru kai alfuma duk aka duk san annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk za ka shiga aljanna tare da su manzo Allah zai ce shi sallallahu alaihi wasallam to to kaga fa sunan ma fa kenan kaji albarka to ina kuma annabin sallallahu alaihi wasallam da kansa to da duk din ka same su wannan bai cuta ba kana wahidin min bani isra'ila an yi wani mutum daga cikin bani isra'ila asha samanina sanatan ya shekara shekara tamanin ma amila khairan fasu bai taɓa yin aikin alheri ba illa annahu sai dai cewa shi kullama nazara fi taurati musulmi ne tare da annabi musa shekara tamanin an yi taɓa aikin alheri ba fasiki ne sai dai duk lokacin da ya ɗauko a taura ya duba ta ورأى اسم محمد يدا سنن النبي محمد صلى الله عليه قبله sai sumbance shi shine mazmazu ko ahamadiyan ko ajim daya wannan shine Muhammad mazmazu ko ahamadiyan ko ahim daya da da ibraniyan shine sa to duk in ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qabbalahu sai yayi wa sunan kis ya sumbance sunan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma mata yayin da wannan fasiki ya mutu alƙuhu sai aka yadda shi a gona wamta na uduna salati alai suka kima sallah kowa ya ce wa zai je wannan fasiki sallah fada jibrilu nabiyallahi sai jibrilu ya kira annabi musa qala lahu yace da annabi musa ukhruj ila salati ka je ka dawwaliyin Allah nan ka wanke shi kai mallaka fani kai za ka yi masa sallah ma ka je ka dauke shi ka wanke shi da ka mallaka fani kai za ka yi masa sallah da muka yace sallah ala waliyin lahi waliyin Allah ne yanzu ba ma mumini ne ma mujarrabi ba kaji ma an naɗa shi daga masarauta Allah waliyi ne ma ala sai annabin yace waliyin lahi abun ma- waliyin Allah yanzu wannan ne waliyin Allah hadal fasiku wannan fasiki alfajiru fajiri wanda bai kunya yin fasikanci ya bai kunya yin komai hmm? kala sai jibril yake kana la yara isma muhammadin abin da ya ja mai walitaka bai taɓa ganin sunan annabi muhammadu ba illa wa qabbalahu sai ya sai ya yi wa sunan nan sai ya kambanci sunan annabi muhammadu shi wannan shine abin da ya ya ja masa ruhul bayani ya fitar da wannan huwa habibullahi shi manzo Allah masoyin Allah ne wa muradu shine muradin Allah ma cikin halittan Allah duka to habibul habibu habibu masoyin masoyinka masoyi ne ko aduwul habibu aduwun ko makiyin masoyinka makiyinka ne ko makiyinka ko aduwul aduwul habibu makiyin makiyinka masoyinka ne habibul aduwi mai son makiyinka aduwu shi ma makiyi ne wannan yana son masoyin Allah in kenan shi ma Allah ya so shi shi ma shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi to wannan fasiki kenan na bani Isra'ila ina kuma musulmi na zamanin manzo Allah kowa ya so annabi irin wannan karantuka da ake ake wulakanta girman manzon Allah da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsara da Allah amma kowa ya so annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mujarradin ganin suna a sunbanta ya kai to dan haka Allah bai zuba sunan na manzon Allah ba ta a cikin Qur'ani ba dan akan mai tsada ne sai waje hudu wa ma Muhammadu ma kana Muhammadu ala Muhammadin Muhammadin Rasulullah sai Ahmadu ya ji ismuhu Ahmadu sau biyar kawai Allah ya faɗi sunan sun tsiraginsa amma sai dai ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan muzammu ya ayyuhan dan a san mai tsada ne dan haka mu ya dace yanzu dai ka ɗauko karatu tun daga bakara har zuwa nasi sau uku kenan sau biyar kenan za ka sumbanci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sunan Musa Musa Musa nawa ne cikin Qur'ani Isa Isa Isa Maryam Maryam Maryam Maryam Salihu Salihu Salihu nawa ne a cikin Qur'ani wannan dan ka gane tsadar sunan manzo Allah ta hatta girman Qur'ani gashi nan shi ma an bar ruwa sunan da yawa saboda tsadar sunan to sunan manzo Allah girma ne da shi kuma Ismail azim ne a nan wajen duk annabawa tun daga Adam har zuwa annabi Isa da sunan manzo Allah suke addu'a Allah albarkar annabi Ahmadu kai mana kaza wa kanu min qabl yasdihuna ala allazina kafaru da shi suke taimako kan kafirai adda in za a buga yaki ko annabi yana son abu ko annabi isa da shi yake raya matattu Allah dan annabi Ahmadu wanda zai zo karshen zamani tashi mataccen nan shi kenan sai ya tashi wa kanu kam da yasasu na allazina kama falan ma ja'u ma rafu kafaru bi to ga ni girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu wayan ta ce wai aban dan Allah ma dan manzo Allah ba ma annabin ta kira ba wai kai kai kafirci kaji wani karatu ya zo hmm ba ma kafirin na bani Isra'ila annabi ma ba nasu bane amma wai kai Allah ya baka ma kana ganin bai isa ba bai isa komai ba to wannan wato hadari ne halaka ce babba kuma in ka gaya mutane sai a so wani zumba wai wai kai kaji ka ka tashi na san da kika cikin nan sai da Allah ya baka wannan irin daraja ya baka wannan irin girma ya baka gwal a cikin ma'aikan da ba kamansa kuma duk an zo an kwance ma girmansa a cikin zuciya duk an kwance girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kowa ya ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga girman sunan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to
wa ka ayyin min nabiyyin kutil wa ka'ayyin aikan min da yawa min nabiyin da yawa min nabiyin daga annabi kutula aka kashe shi in kutula muhammadu in an kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa kathiru min al-anbiya kutulu nawa annabawa aka kashe ma'awu riddiyuna kathirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أن كشي ديوا دقا النبا أن كشي النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي نلو كتند آكل شما أهور الزيونا أكوي ربانيا وأكوي أمبا بتاغني صحبان سعارفين مثلا الله wanda su sun bi shi don zafin Allah suna tare da annabin za a kamo annabin a kashe akwai jama'atun shi ma jama'ar wannan annabi kasirun masu yawa fama wahalu amma ba su yi ragwanci ba wa ma jabanu ba su yi ragwanci ba lima a sabon saboda wannan bala'i da ya same su na kashe annabin su fi sabilillahi cikin yaki don kai da za wato addinin Allah min jira'i na daga rauni da ya same su wa qatl anbiya'in da kashe annabawan su duk wannan bai sa su yi rauni ba وما بأوا بصيرون يبا أن الجهاد كجهاد وما استكانوا بسيطان كان da sai ga saburai bali a duniyin ga makiyinsu bi mautu nabiyin saboda annabin ya mutu in an ce annabin ma ya mutu to kamar an kaɗa musu dangi kenan nan ma bala'i zai kaure wa ya rasu ai shi kenan yanzu ma kowa yanzu yakin mutuwa ma za a ya rasu kuma yanzu yaki zai ƙara yin zaɓi kenan ko kama fa kama fa alkin kamar yadda ku kuka aikata daga jin annabin ku ya mutu kuma kowa ya kama kafa ya gudu to ba haka annab ba haka shauran jama'an annaba suke ba su lokacin da suka ji an ce an kashe annabin su sannan ma bala'i yake tashi ku ko lokacin da kuka ji an ce an kashe annabin ku to sannan ma kuka ce kama mai na cewan baki ba kaga abin ya sha bamba kama ba alkum alkum kamar yadda kuka aikata ku ina kila yayin da aka ce kutulan nabi sallallahu alaihi wasallama an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu yuhibbu sadiri Allah yana son masu hakuri yusibuhum zai saka musu cikin hakurin su وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين wa ma kana qaulahum bai ramo ba faɗin wa'annan su sahabban wa'ancan annaba da aka kashe inda qatl nabihi yayin kashe annabin su ma asabatin tare da tabbatar su wa kabarin da hakurin su me za su ce da sun ji an kashe annabin nan nasu sai ka ji suna cewa tare da tabbatar su sai ka ji suna qaulahum illa an qalu sai ka ji suna cewa rabbana ubangijinmu ijfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubinmu dhunubinmu ne ya jawo har bala'in ya hau kan annabin mu aka kashe shi to Allah gafarta mana zunubin mu zunubin da ya dafa aka ta annabi to kuma waye kuma wani igfir lana zunubana Allah gafarta mana zunuban mu wa israfana da tsallake iyakar mu wato da da barnan mu tsallake iyakar mu fi amrna cikin lamarin mu izanan wannan sanarwa ne bi annama asabahum domin abin da ya same su lisu'i fi ilihim da mummunan aikin su ne wa hazaman li anfusihim kuma da tsarkakewa ga kansu ko dai kana da gaskiya dai kullun ka dinga ganin baka da gaskiya a gaban zatin Allah bari haka annabin na an kashe to abin da suke cewa kenan Allah ka gafarta mana wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadigan mu bil quwwati da karfi alal jihad abu yakin nan wansurna Allah ka taimake mu alal qawmi kafirin abu za mutane kafirai فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة shikenan da Allah ya ga gaskiyarsu Allah ya ga tsayawarsu yanzu suna yi ne dan zakin Allah fa atahumullahu sawaba dunya sai Allah ya ba su ladan wato rayuwar duniya Allah ya ba su ladan nan na duniya annasara Allah ya ba su nasara nan da nan sai su buge makiyan duk da baki da wal ganimata Allah ya ba su ganimar yaki wa musna sawabi lakira da kyakkyawan wato lada na lahira al'akiratu lahira aljannati ita ce aljanna wa husnuhu wato kyakkyawan da ake cewa dinna a kafar dulu falala daga Allah fokal istiqaqi sai Allah ya ba su sama da abin da suka cancanta والله يحب yubbul muhsini Allah yana son masu kyauta kyautaye cikin aiki يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ya yi wallazina amanu ya kun dauka imani da Allah da manzon Allah in tuti wallazina kafaru in kuna bin kafirai din nan shi ma ya amuru ya amuru na ku cikin abin da suke horon ku bi yarzu kun za su juyar da ku ala qabikum abu sajida digan ku abu bayan ku ilal kufri zuwa kafirci ma'ana fatan kalibu zai koma kafirina kuna tafaku فلله maulekum bari dai Allah shine nasirukum mataimakin ku وهو خير الناس Allah shi ne biyayyen mai taimako fa'adihu ku bi Allah dunahun ba kafirai ba.
في قلوب الذين كفروا بقبع ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم Uku النار dinga jin tsoron kafiran nan, sanun ji fi kulubin lalina kafar ruba, wallahi za mu jajjefa a cikin zuciyar kafiran nan a ruba tsoro razani. Lamma azamu ba da ibtihal za mu jefa tsoro a cikin zuciyar kafiran nan. Lamma azamu yayin da suka kuma yi nufi ba da ibtihalin bayan tashin su min uhudin daga uhudu. Alal audi abu sakoma to bayan su an yakin uhudu kuma duk sun kwashe kayan su kuma sun tafi su dai musulmi ga su nan kan dutse kuma duk suna kan akan dutse to kuma suka kwashe kayan su kafiran suka tafi To bayan sun tafi suna kan kan hanya kuma sai aka koso ba su to wai wai yanzu mun je gida wai mu ce ni ha mu ce mun yi nasara mana mun bubbuje mun kashe hamza mun kashe kaza to ina kayan nasara ai nasara an haka ita sai an zo da fursunonin yaki ɗaurarru an zo da kayan ganima an ina suke ba a gaza Muhammadu ba, ba a gaza Abubakar ba, ba a gaza Umar ba, da Alima ba a kashe shi ba, an da kai a kashe. To wa'annan nan koma gida an ce wa'annan suna ai ba bi wata nasara ba. to wai waye yake a dawa ne sai aka soma kuma zargi a ba kai kace a kai ma ba kai kace to wai me ake a koma mana shi ke na aka ce to ba ne shi gobe shi ke nan sai a koma a je a kuma daura wani yake kai jama'a ka a koma wallahi yanzu ma ba nasarar mu ce ba wani kokarin mu ne ba mu nasara ba canja maganar sa ake mutumin nan ya tsara yakin sa sosai tsarin da yayi ne ya warware yan bakan nan da suka tashi shi sa wannan abu wallahi yanzu ko koma gubbije mu zai yi a koma a tafi gida wanda suka ce sai an koma to ana cikin haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an kwana nan cikin tsaro Madina a cikin tsaro aka kwana dan ana jiran ko ta kwana ko kafiran za su dawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dama ba a shiga ba sai tsakar dare ga rauni ga waye kuma ba a yi bacci ba a kwana tsaro aka to kuma manzo Allah yana sallah asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma buga tambarin yaki maza maza waɗanda suka je yaki jiya su za su zo yau lahadi din nan ka kowa ya ji mu sai wanda ya je jiya ah yanzu ya rasu wani mai gutsurariyar kafa wani mai gutsurariyar hannu wani kulle wani an bare rabin kai wani kaza haka za mu kuma fita yake ta haka za a fita a fita kawai yana haka aka kuma fita wani ma sai an goyo shi jiki ya kwana kuma ya yi tsani haka aka goyo su manzo Allah aka kawo sai da aka wajen mus 30 aka zo Hamrawul Asadi sannan manzo Allah ya yalkwata su ana to shikenan ana kan hanya sai manzo Allah ya haɗu da Ma'abdu bin Ma'abdul Kuzai Ma'abdu dan Ma'abdul Kuzai kila ya musulunta koye kila ko yana nan yana kan kabucin sa amma abokan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam Hadila Kuza'atu abokan Bani Hashim ne akwai abota tsakaninsu tun daga kakanninsu tun da can to har ma da musulunci ya zo ma ko dai basu musulunta ba dai ba sa yaka annabi sallah saboda wannan aminci to rike ne ya ganshe ce Muhammad da haka labari kuma ya zo mana kun yaki kuma ga shira da to Allah ya soke Allah ya soke to ya ba annabi abubuwa da yawa yace kuma Allah ya ta ina haddasu kan hanya me ya fito da kan Allah yace na fito ne ina tsoron kar su dawo yace to in Allah ya ta ina haddasu akan hanya ban watsa aniyarsu shi ke nan ya goya da Abu Sufyan Abu Sufyan ya ce ai wannan yace ma abdu ne yace ma abdu daga ina kike yace daga shan mana ya labarin hanya yace kai ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau kare Muhammad yaran ya fito da mutane kowa yana tafasa kamar tukunya sai suke ina Abu Sufyan da mutan maka kowa yana nan kowa yana an kashe mun dan uwa wannan yace an kashe uba wannan yace an kashe ku kawai suke ina da san ba za mu kare hirar nan ba sai kun gansu abu da ne ce kun ji ko to ni dai nayi maka ko kowa daga nan Allah ya watsa suka shiga wato shine abin da Allah tabaraka wataala yake faɗa kenan za mu je ba tsoro rukuban ragani kau dai su ne ba za su tsoro ba su suka yi annabi ka saka sallallahu alaihi wasallam su ne ba rauni amma ibn Allah ta ga sun ko inda aka abin ma tsoro saboda Allah ne ya jefa musu tsoron ta hanyar ma'abdin ma'abdul kuzai din nan sanuki fi qulubil ladina kafaru ba za mu jefa razani a cikin zuciya wanda suka kafirci lamma azamu ba'da ittihali yayin da suke niyya bayan tafiyar su min uhudin daga uhudu alal audi abu sa su dawo waqti isali muslimina su tumbike musulmi ga baki daya fara'u sai suka ji tsoro wallan yarju ba su dawo ba za mu musu haka nabi ma ashraku bi sababi ishraki saboda hadawansu Allah da wani billahi da Allah malami na zurbi yi subhana abinda Allah bai saukar da wani dalili abu ba hujjatan hujja ala ibadati amsa ibadin sa huwa al-asnamu shine gunki wa ma wa hum naru makoman su kuma wuta wa bisa maswa azzalimina tiru da makoma ta azzalimai al-kafirin kafire wa hiya naru ita ce wuta wa laqad qara'akum an-nar wa ajaw iz tawsunahum bi izni wani shi kenan kuma to yanzu kafire dai sun tafi yanzu dai an tabbatar ba su dawo ba da kuma sai aka kuma yan maganganu to yanzu dai yanzu a yi mana kasa kasa irin wannan muna tare da annabi da girma muna kaza kaza Allah yake kai yanzu kuma Allah ya shiga cikin magana wala qanna sadaqakumullah Allah bai gaggata muku alƙawarin da ya muku ba dan Allah yake za su yi nasara ranar juma'a bayan sallar juma'a da aka kunzalla ce yi kubuta su za ku yi nasara Allah ya muku alƙawari za ku yi nasara annabi Muhammad ya gaya muku wala qad sadaqakumullahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin sa iyyakum kubin nasar da nasara وعد الله المسلمين ألا أيوة مسلمي القول بالنصر ده نصر أهد وقصدك ألا أيوة يا وعده القول نصرهم يا كما جيسو يا يا أكي استهصونهم بإذني يا إنت تقتلونهم ده قال يا كي تبقى إنك تكشيسو دعما متن أي شيء ده ده خمسين su manzo Allah ya jera yaki ga mutum dubu uku kuma kowa a cikin kayan yaki to shi kenan duk aka jera aka jera sai Abu Sufyan ya ce ina bani Abdullahi masu rike mana tuta suka ce ga mu ya ce ranar Badar ta wajen ku aka zo aka kashe mu gunga idan ba za ku iya rike tuta ba ku ban mu ba wani ci a abin namu na iyaye da kakanni za a kwace kai dama makiyin mu ne dama ya haka ne dan zuciyar su ta zafi kai makiyin mu ne wannan rike tuta a wajen yaki din nan abu ne na gadon iya cin kusayyu aka ba bani abdullahi su suka rike tuta dan shi ma annabi da aka fito yakin badar din bani abdullahi ya ba tuta mus'ab bin umayr shi tutan musulmi take hannunsa saboda kabilar bani abdullahi komai akwai masu shi komai daki daki larabawa da rike gan komai su daki daki ne to shi kenan abu da ya gaya musu haka to kai make yau za mu nuna ma sai dai mu kare gaba ɗaya ba za mu bar tutar nan ba yace to dama haka nake so mu shi kenan yaki ya zo kuma aka yi fito na fito sadaukin nasu karan karo a cikin nasu alhaji bin talha shi bane shine shugaban bane abdullahi gaba ɗaya shi ya fito ki to ga na fito Muhammadu turo wani sai na Ali ya tashi ya zura da gudu suka je aka kaura nan da nan sai na Ali ya kashe shi dan uwansa ya fito sai na Ali ya kashe shi dan uwansa ya fito sai na Ali ya kashe shi sai da ya kashe su su goma sha uku karshen su bawan su bawan na wani irin kato ne mai tsawo rabin sai na Ali rabin bawan ne ga baki daya sai na alisa ta kodi ya tsinke rabin bawon gangan jiki ta wada amma ga kafafuwa da duwawuwa tsaye kowa sai da ya dariya sai da aka mai yaki kuma kowa yana dariya ga mutum da kafafuwa da gwangwaso a tsaye amma kuma gangan jiki duk ta faɗi kowa sai da ya sa dariya shi kenan tuta ta faɗi ba wani cikin bani abdul balle ya ɗau tuta kuma ba wani wanda ya iya zuwa ya ɗau tuta sai wata mata ta ce ai dama mun gaya muku in kuwa ka zamu wata mata ta zo da gudun ta ta ɗau tuta shi kenan kafiran suka ba su watse ba to kuma wannan yana daga cikin abubuwan da nasara ta zo ana fara yaki kuma duk sai suka gudu to shi kenan ai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku alkawari yadda husuna yan da kuke karkashe su da izini da izinin sa bi radati da yinsa hatta idza fashiltum har yayin da kuka yi ragwantaka an likita daga barin yaki wata nazu'atun kuka yi jayayya ikhtalaftu kuka yi jayayya fil amr a cikin lamari kalakum amra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan cin wannan karya karya ku da aka yi ba daga laifin manzo Allah bane ko laifin Allah daga laifin ku ne annabi ya nuna muku wani waje ya ce ku tsaya kuka ki tsayawa duk abin da ya same ka to yanzu kuma ina na cewa Allah bai yi muku ko kaza kaza ba ba laifin Allah ba laifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalakum amra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku ba saba lamarin manzo Allah fil maqami da manzo Allah ya ce ku tsaya fi sabhil jabal a cikin dutsen nan lirrami na duk wanda ya biyo ta bayan ka kuma ruwan kibiyoyi fa qala ba'dukum sai ba'dun ya ce na zahabu ai yaki ya tsare mu sauka fa kan nusira an taimake shi an fa kan nusira ashabuna an taimake sahabbanmu wa ba'dukum ba'dun ya ce la tukadibu amr rasulullahi kar ku saba wa lamarin manzo Allah ai abin da ya ja muku kenan wa asaitu kuka sadi amrahu lamarin manzon Allah fatarattumul markaza sai kuka baro makafan nan taku da dana gulgani dan neman ganima min ba ma arakumullah bayan Allah ya nuna muku ma sai kuna abin da kuke so min nasar na daga nasara min kun daga cikin ku min Minkum man yuridu dunya wa min kun man yuridu dalira ku din nan min kun daga cikin ku man yuridu dunya akwai mai san duniya fataraka markazan ya bar ma inda annabi ya ajiye shi lil ganima dan ganima wa minku akwai daga cikin ku man yuridu lakirat wanda lahira yake so fa sabata shi ya tsaya bai bar inda annabi yake tawo ba hatta ku tila a kashe shi ka abdullahi bin jubair kamar abdullahi dan jubair wa ashabihi thumma sarakakum ankum liyastaliya ruwan wa laqad afa ankum kuma sarama kun an sannan Allah ya kautar da ku daga wajen kafira an kufari kuma kun sa kafirai gaba kuna ta kashewa kuna ta tumbike su kuna ta tara ganima Khalid bin Walid ya jawo rundunar dawakai ya murzo yaki a baya sai ga tanjerin yaki ya juya sai ga shi da ku kuke bi yanzu kuma ku aka biyo da gudu in abin da ya faru kenan da ku kuke bi yanzu kuma ga shi nan ku aka biyo da gudu yadda liya kun Allah ya yi wannan ne don ya jarrabe ku don kuma a ba ku darasi mai zafi wannan shine darasi mai zafi yanka yana kun don ya jarrabe ku fayu zihirul mukulisu mai tsarkakewa ne idan Allah ya bayyana min gairi daga wanda ba yi dan Allah wala kad afa anku amma an yafi kowa ya magana yafin ma an yafi duk wannan zafin magana an yafi ba komai ko kuka ji ji dai kuka ji ji ko to shi kenan an yaje yanzu kun san ciki abin da manzo Allah ya gaya muku to ka a dara in an dara za a sha wuya to amma na yaje to kaji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yaje komai zafin abin da aka faɗa ran hudu komai abin da aka ce sun yi Allah ya ce ya yafe in kuma kai baka yafe ba kai waye kuma sai mu ji naka shi ke nan walaqad afa ankum an yafe muku martaka martakabtu abin da kuka haushi fi uhudin a cikin uhudin nan shi ke nan an yafe an yi muna abu ba har annabi ya zo ya bar rayuwar ta tafi amma dai Allah ya ce an yafe wallahu zu fadlin alal mu'minin Allah mai falala ma'abocin falala ne alal mu'minina abu samu ne bil afu da yi musu rangwame shi ke nan an muku rangwame قال الله تبارك وتعالى الله من جماعة وكايته إنه صدقهم الله يجزك تامس وأده الأول انسى ولكنه تيجيسوا خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسك فاقا ولم رمان زن الله وقال الله تبارك وتعالى يكي منكم من يريد الدنيا أتشنكم أقيم يسان دنيا قال أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر يكي ما كنت أظن والله بعدين دي الله ne ya faɗa maza shi wai akwai mai san duniya a cikin mu ba ji ne ke dukkan mu dan zashin Allah muke yi wallahi ban zaci akwai mai san duniya ba ma kunti azunnu annabi ashabu rasul ban zaci a cikin sahabban manzon Allah akwai man yuhibbu duniya wanda yake san duniya ba qabla hadhihi al-ayati gabanin ayati gaskiya ne kaga shi abin da yake da shi na duniya ma shi ya dinga siyan bayi yana yantawa sai da yanta bayi wajen ashirin da kuɗin su sai da ya ba shi da kuɗi dama Allah ya azurta manzo Allah da kuɗin Khadija kudin sai da Khadija musulunci nan yayi ta ci har kudin ya kare gaba daya sannan yayi kalla musulunci nan yayi kalla da kudin sai na Abubakar har kudin sai na Abubakar ya kare sannan Allah ya ba Annabi Muhammad kudin ganima sannan addini ya dinga ci to haka wanda yake wannan wanda yake ba da komai nasa ashe shi lalle zai ce dan Allah yake abu ba wasa shi a wajen sa dan in ka san abu na wasa ne ba ka ciyar da komai naka a cikin wannan abu ba to yake cewa abun mamaki wallahi ba dan Allah ne ya faɗi wannan aya ba ba dan Allah ne ya faɗi wannan ayar wallahi ban san a cikin akwai masu son duniya ba man yi bi shay'an min ad-dunya hali kana yazunnu sai na baka ya kasance ya rato Allah ya fi man yi bi shay'an min ad-dunya ba wani mai san abin duniya a cikin su hatta ja'at hadhihi al-ayatu har wannan aya ta zo minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai mai san duniya ajaban yana baka yace abin ma fa hal fi ashabu rasul man yubd yanzu ashe a cikin sahabban manzo Allah akwai mai san duniya abubakar da ya sami ashe shi baya daga cikin su kenan to wannan ba kanka dinga jin daɗi an tabo manya kaga kuma kai zamanin da kake ciki to kai kana cikin wanne kai kana cikin masan duniya ne ko kai kana cikin masan lafiya fi eh mun ku kana cikin mun kuma yi duniya mun kuma kake ji daɗin yi wani wato hukunci kai ka manta da kanka wani kuma yi ridul lakira a cikin kuma akwai masan lahira man alila duniya duk wanda ya aiki dan duniya hurrimal akhirata sai a harama sai a hana man lahira ومن عمل للآخرة وندي أيكي لله يؤديه الله sai Allah ya ba shi ma kasama lahu abinda Allah ya rubuta ma minas duniya din in kai dan zakin Allah ma duniya ba za ta barka ba gashi kai dan Allah ka samu Allah kuma rabanka na duniya sai ka samu amma in ka fi dan zakin Allah sai dan duniya to dama dan zakin Allah ba ka samu komai nan ba kuma duniyar Allah ya ce wahalar da shi haka ne cikin hadisi ba ya duniya ya ke duniya asibi man ka da maki wahalar da wanda ya bauta miki yi asibi man ka da maki wahalar da wanda ya bauta miki wa yi man hada Allah ki bi kuma wanda ya bauta Allah ki bi wanda ya bauta Allah in kuma yuri bil akhira to sai kuma Allah ya baka dole kuma gashi dama kai wai bil akhira sai baka lahira ma zalika tare da wannan sa'ala wahidin min as-sahabati wani daga cikin sahabbai ya tambayi ar-rasula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kaifa na arifu ta za mu san idza kunna ala halatin mardiyatin in muna kan hali da Allah ya yarda inda Allah aw ala halatin gaira mardiyatin ko ko muna a wajen Allah mu ba yarda du bane sai ka za mu sani ka ba mu agogon da za mu iya ganewa mu yanzu yarda du ne wajen Allah ko ko ba yarda du bane kada sai manzo Allah yace idza kunta kullama aratta ta'atan idan ka ga duk lokacin da kai nufin yin aikin alheri yassara Allah laka Allah ya baka dama yi da kayi alheri kayi to wannan kai yardajje ne wajen Allah wa kullama aratta ma aka ta duk in ka so kai safo kuma astara Allah alayka sai Allah ya tsananta ta gare ka kasa to fa anta bi kairin kana cikin alheri amma an kaga duk in ka niyyar zaki aikin alheri ka kasa na sharri ko yanzu yanzu a yi to kai kishiyan wannan ne kenan to waskur
إذ تفسدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخريكم فأصابكم ذما بذم لكي لا تهزموا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واذكروا كتنا يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم istus'idu yayin da kuke nesa kuke gudu kuke gudu kun bar fagen daga tus'idu na kuke yin nesa fil ardi akan kasa hali na kuna gudu wala taluna ala ahadin ba ka waiwayowa ga ɗaya ma kowa ma ba ka kowa gudu yake zai ma jiran ya dan uwansa yake jiki Mm, ba ka waiwayowa kullukum yafiru kowannen ku yana gudu ala ayi wajin kowa yana gudu ta ko ina la yaltafitu ahadun ila akara ɗaya baya waiwayen waya ɗaya yake jiki gudu kawai ake ta ko ina da Allah yake ta ku tuna yayin da kuke cikin wannan gudu war rasul yad'ukum amma manzon Allah ma'aikin Allah yana kiran ku fi ukuraku yana can bayan ku shi yana tsaye fagen dagar yana ilayya ibadallah bayan Allah ta ku gudu da ni a tsaye fa a fagen daga ina ba ku ilayya ibadallahi ku dawo bayan Allah da ni a tsaye a gaza fa asabakum sai Allah ja za ku ya saka muku gamman da karyewar yaki bakin cikin karyewar yaki da gannin sababin bakin cikin da kuka sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bakin cikin da kuka sa masa zil mukalafatu da saba sai Allah ya saka muku kuma kuka shawuya bakin ciki ya same ku su ila Umar an tambaye shi su ila Umar an tambaye shi na Umaru sayyidina Umaru an tambaye shi hal farauta yawma Uhud Umar kai ma ka gudu ranar Uhud qala na'am ce na gudu mana kulluna farra dukkan mu mun gudu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu ni na ganni wa ana a'adu ina yin gudu ina tsalle ka anni wa idon sai ka ce ni bunsurun fage ne bunsurin nan na daji ka za ko wani bunsuru a kan zuwa a daji ko tsalle ne da shi da gudu da tsalle in da musa ta zai ce to haka na gan na gudu haka na ga ajma ba koyewa ba koyewa haka na gan ina gudu zalika yawm wannan rana kullum fara dukan sun gudu إلا الحتى ابن عبيد الله سيد الحتى عن عبيد الله فقط هو الذي بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في قيادة من الله ولكن أمارة سيد أمارة وأبا بكر وعبد سيدنا أبو بكر وعبد الرحمن عبد الرحمن وعليا سيدنا علي سرعان ما آتوا تقولي ما سكت هذا سكت من الله صلى الله عليه وسلم إليه عباد الله nan suka juyo ba suka sai da suka zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yake ma atu fa hadu ila rasulullah wa hamalu suka ɗau manzon Allah dan ragowar ansarun da suka tsaya da manzon Allah duk an kashe su su mutum wajen goma sha biyu ne suka tsaya da annabi ansaru duk an kashe su ana haka suka dinga shiga gaban annabi ana kashe su haka suka dinga shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mace a cikin ummu ammarata da ƴaƴanta wajen guda uku haka ta dinga yi magalla yana yakin da ummu ammarata ya kafuwa ne kafuwa ne magalla ya dinga kirga maza ta fi su a ranar sallallahu alaihi wasallam to suka ɗauko annabi sallallahu alaihi wa sallam bi aka hau dutse da shi saboda rigar karfe guda biyu da take jikin manzo Allah yayi nauyi sallah ga kuma rauni hajjini yana ɗaukar sallah ne akwai inda za a zo manzo Allah ba bai iya daga ya haura wannan wajen ba sai Allah dan hajji bin ubay shi ya shiga karkashin sa ya daga da shi sallallahu alaihi wa annabi ya zauna ala aujaba al hajji al hajji ya biya abin da yake kansa sallallahu alaihi wa sallam to har aka hau dutse da manzo Allah falamma ra'ahu sahabatu yayin da manzan sahabbai suka ji cewa annabi bai mutu ba raja'u jami'an suka dawo kuma yaki ya dawo sabo har manzon Allah ya kutsa da su kuma aka je aka hau dutse to Allah ya yi muku wannan ne da kai la ta azami dan kai ku bakin ciki alama fata kun abu abin da ya tsere muku min ganima na daga ganima wala ma asabakum abin da ya same ku min al-qatl na daga kisa wallahu kabirun Allah masani ma ta'amalu da abin da kuke aikatawa ثم أنزل عليكم من بعد الدم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم ثم أنزل عليكم sannan Allah ya sauka muku min ba'd al-ghammi bayan wannan bakin ciki da kuke ce mu ya fi hammu hammu damuwa ta iyali ko ta wani aikinka bakin ciki dai haka dan sama sama hammu amma ghammu bakin cikin da ba mu yayi shi sai Allah bakin ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ake cewa ghammu an mu kuwa shi daban ne abin to amma gamu amma bakin ciki wannan shi ne bakin ciki mai tsanani wanda ba mai yayewa sai za sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda mutum ya rasa mafi bala'i yayi bala'i wanda shi ake so shi ake so gamu da kuma anzala alaikum sannan Allah ya saukar a gare ku min ba'd wa ghammi bayan wannan bakin ciki nan amanatan wato amincewa arsalallahu amnan Allah ya aiko amincewa gare su mu'asan Allah ya sako musu gyangyaɗi har zuciya ta manta da bakin ciki har zuciya tana cikin bakin ciki sai ma za ta tuna bacci amma Allah ya nutsar da zuciyoyinsu ga shi an gudu din ana fagen daga amma bayan sun dawo ya kya kaure Allah ya saukar da gyangyaɗi a cikin su ya ga sha ɗa'ifatan ya lulluga wata jama'a minkum daga cikin ku lamma raja sahabata yanda safe suka dawowa da urku fara suka fuskanci kafirai kuma arsalallahu alaihim amna sai Allah ya sa musu nutsuwa kuma tsoro ya tafi duk wannan bakin ciki ya tafi fa kullu ya azu har suka dinga gangadi kuma a fagen daga akwai sahabin da yake cewa wallahi takobi na ta faɗi ya fi sautara ina ɗaukar ta gangadi ina tsaye su ya ɗauke ni har takobin ta faɗi kaga tsoro ma ya tafi gaba gida in banda Allah ba zai iya wannan da kullum yan asu kowanne yana gangadi bi mawqibul qitali a fagen daga falan mara al-kufara yayin da kafiran suka ga haza wannan kalu sai suka ce haula ilai su unasa wayannan ba mutane bane manyan asu bi hazal wasiji waye zai iya gangadi a irin wannan waje safaru sai suka gudu shikenan su kuma suka hau dutse wakai fatin wata jama'u kuma har da hammatun wa anfusahum ba abin da ya dame su sai kansu kansu ke ta dame su sai rasa ita ba ruwansu da ko a kashe annabi ko kuma addinin ma ya tafi su dai sun tsere da kansu shi kenan yayi har hammatun wa anfusahum hamalatun alal hammi wato kansu ke ta ɗauke su a bisa damuwa da ita falara gaba da lahu ba su da wani bukata illa najata a sai tsayar da kansu ta haka suka gudu ya zunnuna billahi zannan har suna zato da Allah mummunan zato gairar haƙi ba na gaskiya ba zannan jahiliya ci irin zaton jahiliya ta zannan jahiliya ta kamar zaton jahiliya wanda ba san Allah ba har su yi takazu ta inda suka gudu suka annan nabiya ta manzo Allah ku tilawai an kashe shi yaquluna يقولون هل لنا من الأمر من شيء sai suka dinga cewa hallana ai malana min al-amr ba mu da wani lamari mu ba a gari ma mun zaɓi wani lamari ba sai da muka ce ka a fito mutumin nan yake kawai a fito to gashi nan yanzu an fito mun zo mun ci duka irin wannan duk an halaka dama bai san mana wani lamari ba bai bari ma mu faɗi wata shawara ta mu ma munafukan ke faɗa haka Allah na bai ban mana wani lamari namu ba wani komai kawai da ya tura sami ya fito da mu mutuwa dai gashi nan kul da ya mutu an ji Allah وإن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون dukkanin Allah ya ba su amsa dama an taɓo manzo Allah kuma Allah ne zai ba da amsa kul ga ya mutu innal amra kullahu lillahi ga ya mutu dama ba su da komai na lamari ina suke da shi lamari duka na Allah ne Allah yake faɗan inda za a yi sai kuma ka gaya musu kai ma ba naka bane Allah ne yake faɗan inda yadda za a yi kuma a yi lamari na Allah ne duka baki da kullahu lillahi alqada'u hukunci lahu na Allah ne yaf'al ma yasha wa Allah shi yake aikata abin da yaso yukuna fi anfusihim suna koyewa a ransu ma ma la yujuna laka abin da ba sa bayyana shi yuziruna abin da ba sa bayyana shi laka me suke koyewa amma ga Allah ne shi da ya sani zai faɗa يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها su هنا suke cewa ya kunna suna cewa laukana da namuna lamar shehu da an ba mu wani abu na lamari an bari mun faɗi namu yanci da an ba mu yanci ɗan kaɗan ma mun zaɓi abin da muka zama ku na hauna da ba a kashe mu a nan ba dan da za mu yadda a fito irin wannan ba amma ya ke yadda da abun mu ya bi zancen yara ya ke wasu ga shi na haka ma ku na hauna da ba a kashe mu a nan ba laukana al-ikhtiyaru lana da zaɓi namu ne lam na ba za mu fito ba falan nukutal ba za a kashe mu ba walakin ukurijina karam sai dai an fito da mu dole muka fito gashi na an karkashe mu قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم صدوركم ولمجيسا ما في قلوبكم كلهم يا مسو لو كنتم في بيوتكم ba zaman gida kuke so ba لو كنتم في بيوتكم da kuna zaune a cikin gidaddajin na kuma wa fikum man kataba Allah alaihi alqatl akwai da Allah ya rubuta masa sai an kashe shi labaraza dole ya fito ko ta bukatar sa ta fito da shi nawa ne mutum yake fita kuma shi kenan ayi ba shi to labaraza allazina kutiba alaihim alqatl da ya wa'anda Allah ya rubuta musu kisan nan sai sun fito allazina kutiba alaihim alqatl ila mafasihin zuwa wajen da za a kada su su mutu masari a wajen kada su su mutu ayi ku ta nuna a kashe su a wajen wani yastabi Allah ya hakuri Allah yayi wannan ne yastabira kun dan ya jarrabe ku dan ya jarrabi ma fi sudurikum abin da ke cikin siradan ku qulubukum abin da ke cikin kai zuciyoyin ku min al-ikhlas na daga yi dan zatin Allah wani saki da munafinci an yi haka ne dan mumine su fitar sarari kowa ya san su kuma munafikai su fitar sarari kowa ya san su wani yi mahisa domin Allah ya mayyaze ya bambance ya wanke ma fi kulubukum abin da yake cikin zukatan ku dan Allah ya bambance abin da yake cikin zukatan muminai da abin da yake cikin zukatan kafirai والله عليم Izati sudur Allah shi ne masani da abin da yake cikin jiraza da ma fil qulubi da abin da ke cikin zukata la yakfa alayhi shay'un wani abu bai kuya ga Allah wa inna ma yabtali Allah yana kawo jarraba ne li yuzhira lin nas dan ya bayyana da mutane mutane ma san abun kuru kuru إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إذا أبي ما كتبوا إن الذين تولوا منكم وإن da suka juya da gudu suka bar fagen daga minkum daga cikin ku an litisali ga yaki yau masakal jam'ani ranar da jama'u biyu suka haɗu jam'ul muslimina rundunar musulmi wa jam'ul kufar da rundunar kafirai da udin a udu wa humul muslimuna sune musulmi illa ithnai ashar rajulun sai mutum goma sha biyu da basu gudu ba inna mastazallahum shaytan azallahum shaytan shaytan ne ya zamar da kafafuwansu bi wasu wasatihi da waswasinsa bi ba'd ma ka kabu su kuma da zunubin da suka yi za ni ce ka sadda mu je mu dama ga kasawar shaytan su kuma ga sabawa da suke shi da na sai abu biye karbi ba shi da na sai abu bi ba'd ma ka kabu da abin da suka tsuruta mina zunubi na daga zunubi hadhihi al-ayatu wannan aya ta dullu tana shiryawa ala anna al-insana cewa dan adam yarta kibu tagira kan yakan hau dan kalamin zunubi fata hamilu hu tagira sai wannan kalamin zunubi ta dauke shi alarti kabil kabira ya hau babban ma dan kalamin sai dauke kuma ka hau babban kullu zambin dukkan wani zunubi in irta kaba hu musulmi in kaga musulmi ya haushi fadi sababi zambin qablahu sababin wani zunubin ne da ya kuma ya hau wannan sababin wani zunubin ne to kuma da ya yi shi ke shi kenan ya hau wannan ولقد عفى الله ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنه الله فيا يا musu kai ne ji na in ji Allah kabka ji dai ina ta bulala ina ta bulala ina ta kaji za ka faɗi wani abu to na yafe ba na yafe ba wannan faɗa ake bayan an yafe dan dai ai maganin gaba walaqad afallahu anhu Allah ya yafe musu ji Allah tabaraka wa ta'ala فإن الله gafurun hali Allah gafurun mai yawan gafara ne su yi daga mummune halihun mai rangwame ne gare su يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا كزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك أثرة في في قلوبهم يا أيها الذين آمنوا يا أقول لك إيماني ده الله ده منزع الله لا تكونوا كالذين كفروا فكوا زما كمان كافرين المنافقين منافقين وقالوا لإخوانهم منافقين لن تسكت ده ƴan uwansu ai fi sha'ani ai cikin sha'anin ƴan uwansu da aka kashe da labari ya zo kuma an kashe wani an kashe wani su munafukan nan suna zaune a gida dama ba su fito ba sai suka ce suka faɗa cikin yan uwansu idan barabu idan yan uwan nan nasu suka yi tafiya sabaru suka yi tafiya fil ardi kan kasa kama su suka mutu wajen tafiya au kanu gurdan ko suka zama mayaka dan ugazun kari ne na mayaki ba kusa du'a kashe su sai ka ji suna cewa laukanu inda na ai mun yana su fita ai yanzu da dai suna nan ba su fita ba ma ma su da ba su mutu ba ma ku su da ba a kashe su ba to za ta kullu ga tsaudin ka ku dinga faɗa wannan tun mai faɗa wannan bai san Allah ba kuma munafiki ne inda Allah ko Allah ma an batan ya kafirai shi kenan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ya sai da cewa na gaka ta shi kuma to Allah ya riga ya shirya abin da hawa ga ai da ya da ya mutakawa ai yanzu da ba a kashe ko ko kai ka ita ka tsare mai kenan ko to Allah ya haka ne da ya Allah zalika Allah dan Allah ya sanya wannan alƙaula wannan fadi na su fi akibata amri a kan sallamarin su hasaratan nadama ne bi gulubin cikin zukatan su wallahu yuwazitu والله يهوي wa yumi Allah dai shine mai rayawa shine mai kashewa fala yamlau anil maut qudun zama gida ba zai hana a mutu ba والله بما تعملون basir بصير Allah ko mai gani ne da abin da kuke aikatawa fa izabi ku bi zai saka muku da shi ولئن قتلتم في سبيل الله أو aw mittum لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون da ya mutu wala yin musulunci ko an kashe ku fi sabilillahi a cikin tsaye da tabakin Allah a jihadi aw mitun ko kuka mutu ala turshukun abutawa to shin fudun ku la magfiratu gafara ka'inatun kasantacciya min Allah daga Allah li zunubikum ga zunubinku wa rahmatun da jin kai allati hiya jannatu fi aljanna khairun ita tafi mimma tasma'una da abin da kuke tara min duniya na daga duniya wa ma fiya da abin da yake cikin ta wala in mutum ko an kashe ku mhm.
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله ترجعون tusharu wala in tuwon ku mutu a ku tuntun ko an kashe ku la ila Allah tusharuna ai tusharuna ila Allah za a tara ku zuwa Allah ne idza mutu idan ku mutu a ku tuntun ko an kashe ku fal hashru tarawa ila Allah ne tabaraka wa ta'ala to me karasa ka tafi wajen Allah tabaraka wa ta'ala musulmi yana son aljanna yana musulmi musulmi yana tsoron wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi kuma kullum gashi nan yana shafo abu mai wuta to ba abin da zai kare shi daga wannan sai mutuwa kuma yanzu an rufe ta kai sannan mumini yana son aljanna to kuma yana da ranar nasa ba zai shiga aljanna ba sai ya mutu kuma bai son mutuwa sannan mutumi yana so ya tafi wajen Allah to ba zai tafi wajen Allah nan ba imma ya mutuwa ma ai ba ko ya mautul ahmar wannan mutuwa ta zahiri duka baki da sai an yi wannan dan ya safi zuwa Allah to kuma duk ba a so in ka ce mutum ya zo jihadin sarari dan dan ya mautul ahmar dan mutuwa kuma wannan da aka sani ba zai zo ba bare kuma ka ce zai jihadin gyaran zuciya din ma ya zikiri har ya zama siddiqi shi ma ya tafi zuwa wajen Allah din ba zai to wai kana ka za a yi ne haka to dole ne sai sai an samu da haka Allah yake cewa ba abin da nake wa bawa na muduni ba na so irin mutuwa ba na so na saba masa kuma dole sai ya mutu dan duk dadin da na tare da masa ko ba zai samu ba sai ya mutu to haka je kan je ba na so ji haka zan dauran nasa shi bai so ni ba na so amma kuma da shara da ya tafi lahira da gaba da wai me yasa aka bar tun da me yasa tun tun ba a zo bane ne ko ya dinga ai ba a san abin haka yake ba to idan mutu idan muka mutu au kutitun ko aka kashe kuma al'asru ta'ala da ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa Allah ne mai hukarata al-ibadu ala qasamu Allah ya kasa bayin sa kashi kashi man ya abudullah khawfan min nari akwai kaso da suna bauta Allah ne dan tsoron wutarsa yau da za a ce an rufe gidan wuta duk sai su kama gaban su Ahmad tsoro ne dai suna ganin to in ne ba a yi masa akwai jahannama. Dole ne kaɗai zai suke bauta wa Allah wannan rabo ɗaya kenan. Uban ya abu da Allah daga matan fi jannati. Akwai mai bauta Allah kwaɗayin aljanna sa shi kuma da zai ji an ce an kulle kofar gidan aljanna sai ke to wahala su san me za a yi. Uban ya abu da Allah akwai mai bauta Allah mahabbatan fihi soyayya ga Allah. Allah ko ba shi da wuta ko ba shi da aljanna ya isa a bauta mata zatin sa ba haka Rabi'atul Adawiyya ta faɗa bane. To kullu dukkan su a tare ilayhi ayat wannan aya ta faɗe shi kuma ta ajiye man nasa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wala in qutiltum fi sabilillahi aw mutum la maghfiratun min Allah ai an kace kuma ko ku ko ka mutu ai gafara za ku je ku tarar daga Allah wanda kuke nema aka tana da muku shi kenan an tarar da ku daga wuta allazina ya'buduna Allah masu wuta wa Allah kawai minan nar tsoro daga wuta to balahumul maghfiratu Allah yace za su tarar da gafara nan ba su ba shiga wuta wallazina ya'buduna Allah ragabatan fil jannat wanda suke bauta dan aljanna kuma sai Allah yace wa rahmatun khairul lahum mimma tajma'un da rahama Allah ai aljannata ita tafi abin da kuka tara a nan duniya su kuma zai je samu aljanna da matan cikinta da dukkanin waɗannan daɗi da aka faɗa abin da ido bai taɓa gani ba wato baki ya taɓa faɗa ba kunne ma bai taɓa ji ba zuciya ma ba taɓa kaɗawa ba wajen jannata sai sai samu aljanna allati hiya rahmatullahi tabaraka wa ta'ala wa ita ce rahama Allah tabaraka wa ta'ala wallazina ya'buduna Allah in ba ta gani kuma a riga wanda masu bauta Allah dan zatin sa mahabbatan fi dan soyayya cikin sa la ila Allah tu zarku aka ce la ila Allah tu ka Allah za a tara ku uku dan Allah za ku tafi bayana suna tara aljanna ba ai yanzu ma ko me kuɗi me cin dadi a cikin gidansa ai a cikin aljanna yake ko to ai kuma za a samu wani shi ko yana can gidan shugaban kasa yana can yarkwatar da shugaban kasa yake kaga yanzu kuma ya dara a wannan ya dara a wannan to shi kuma yana can wannan kenan to su kuma ila Allah yusaruna za a tara su zuwa ga Allah فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله تماما أنت أبنجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت يتكنك ko ka sani da kai rahama ne daga Allah sallallahu alaihi da lahu kai taushi da sahabban nan nasu ya Muhammad kai da rahama Allah ne kai taushi gare su manzo Allah shine shugaban yan rahamaniya akwai wayansu daga cikin bayan Allah ana ce musu yan rahamaniya da sababin su Allah yake gafarta mutanen kasa duk da baki da kullum duk abin da suke suna yi ne dan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yan rahamaniya ko kaza ba zai iya yanka ba saboda rahaman sa سيدي علي الهرازي سيدي علي السماسني رضي الله عنه الماضي من شوف لان ابو العباس الله يدورا شكان كان رحمانية شكرا ثلاثين يي دمى تبدا تحيوى أفاس يجي متى سيوى النابودة إمنا فتاني تقوم تعالى سبيل الرحمانية الله ثم الله نشوف من ذكر الرحمانية ذا أتكا jibi rana uku da an baza baki an baza hakori an maro da an yi amma sai ga Allah ta gafarta musu ba sanni ba Allah ya gafarta musu in wani ne kuwa sai ce a halaka musu rabbi la tazar ala al-abd min al-kafirin da yara Allah a gama da duniyar ma kan ma ba ma mutanen makan ba to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da rahama Allah ne ya rasulullahi linka lahum kai sauki gare su ya Muhammadu sahalta kai sauki sahalta sahalat akhlaqaka wato ɗabi'unsa suka yi sauƙi lil musulmi daga ga musulmi rahamatan min Allah dan jin kai daga Allah ja'alul nabiyya Allah ya sanya manzon Allah hayyinan mai sauƙi layyinan mai sauƙi ولو كنت فظا غليظ القلب lan farko min haure da ka zama fazzon mai mummunan hali mai fushi mai mummunan hali wannan in ya gagara ka kama zaki wannan in ya kai mutumin banza ne kaza kaza to da ka zama fazzon mai mummunan hali galizar kalbi jafiyar mai ke kafashiyar zuciya fa a galasta lahun ka kaurara musu kowanne ya ka kama shi da zaki lan farko min haure ka ka farraku kowa sai ya watse daga wajen ka za ka zama ba ka da kowa kenan واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاعف عنهم كي musu rangwame ya rasulullah idan suka taba kai a dai musu ya rasulullah eh rangwame to wannan fa haka annabi yake ba wai sai daga yau ne annabi ya kaman kai ne in kai ba ko yana cin abinci ka dinga ta abinci ba malam ka bar ka ki cin abinci wai bai shi ne a a wai kana cewa dai ya ci dai ya ci wai fa'afu an rangwamen nan da kake da shi ya rasulullah ki gaba ƙara kamar ya yi wannan biyu sakilla ka ji tsoron Allah ai ka dawwama dai ka dawwama dai ba wai dama ba su da shi sabu anu kai musu rangon idan suka yi ma ka yafe musu wasta ga lahu ka neman musu gafara zunubin su in suka taba Allah ma ya ce musu da ya rasulullah neman musu Allah ya gafarta musu kai in ka ce da Allah ya yi sai ya yi to in ka sun tabo Allah ma ce ne Allah gafarta mu da ga manzo Allah da ya ga an rubugo da yanzu ta kusa sai ya so masa Allah ka gafarta al'umma ta Allah ya gafarta mu wasta ga lahu ka gafarta musu zunuban zunubansu wa shawiruhum ka dinga yin shawara da su in ta kari tsara'ahu ka dinga neman su faɗa ma nasu ra'ayi ka dinga shawara da su bil amr cikin lamari ya rasulullah yi sha'anika cikin lamarin ka min alhamdu na daga yaki aw ta ban ko an faɗi wannan ne dan daɗaɗa musu da in suka ga manzo Allah yana shawara da su sai san ya mai da su mutane to ka ji fa manzo Allah fa Allah ya gariya masa haka ba wai dan kowa mutum yana ko kuma ya ce kowa ba zai yi ta tata ba ko ya kowa wulaƙantacce ba ne a su ma suna da girma ka yi shawara da su taɗiban don daɗaɗawa lukulubi da zuciyarsu wani yustanna bisa kuma don a yi koyi da kai kowa ma yake da jama'a ya dinga shawara da su yana jin abin da ake ciki wa kana sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya zama to kasiran shawaratu mai yawan shawara ne lahu duk da ana koyi abu amma manzo Allah yana shawara da wanda suka yi sai shawara da su me kaza ne me kaza ne ko ya za a yi me ya za a yi to فإذا أزمت فتوكل على Allah bai za a zonta idan kai nufi ala in ba'i abu tabarkar da ma turi da abin da kake so ba da mushawarati bayan an yi shawara an cimma matsaya kuma in za a tabbatar da wannan matsaya to ka tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah shirbihi karatu da Allah ka dogara ga Allah إن الله yuhibbul mutawakkili Allah yana son masu dogaro da shi to kaga dai kullum Qur'ani yana koya mana kuma abin mamaki mutum ne zai naɗa kansa ya ce malami ne yana karanta Qur'ani amma sai ka ji abin da Qur'ani yake faɗa daban abin da shi yake faɗa daban Allah ya ce manzo Allah ya shawara da sahabbai ayi shawara shin shawara ne ma'anarta ne ba kuna so ku ai- ku yi wani aiki ba kowa ya faɗi yadda za a yi aikin har a tabbatar da matsaya don haka tabbatar da matsaya manzo Allah za a yi abu misali ga yaƙi ya kan wanzu Allah ya yi shawara da sabayya za a yi. Wani ya ba da shawara cewa a yi rami a kewaye gari. Matsaya ta tabbatar haka, aka yi rami za a kewaye gari. Kamar ranar Uhudu, an yi shawara wani suka ce a fita, wani suka ce a zauna, wani da suka ce a fita suka yi nasara aka fita. To sai Allah ya ce idan aka gama shawarar aka cimma matsaya yanzu kuma za a yi matsayi to a dogara ga Allah. A'a, in dai ma'anar dogara ga Allah azumar da kuma ne amfani shawara in ma'anar dogaro ga Allah ka zubar da komai ka ka ta komai ai kundin bala a hada to ne amfani shawara kuma ga irin wannan karatu shine fa yau ake ka tattala shi ai sai kowa ya dogara ga Allah ka zubar da magani kaza kafirci ne kaza kaza kafirci ne ba dogaro ga Allah bane kaza kaza an yi wa Allah kishiya rashin sanin karatu to da Allah ya ce manzo Allah sai yayi shawara da sahabbai idan aka yi shawara aka cimma matsaya za a aikata to sannan a dogara ga Allah inda inda muke zato ne dogaro ga Allah ko bai amfani shawara a'a ana nan dai a dogara ga Allah kuna ta shawara bawa yana shirya nasa Allah yana shirya nasa yanzu in kun gama shirya naku sai to Allah iga almani hibbu bi ma tuhibbu ka sa wannan abin da muka shirya shi ka yarda da shi to kai za a zamta yanzu aka yi shawara kai shirin kuma zartar da abin da aka yi shawara ina fata wakal Allah to kuma ka dogara ga Allah ka ga ma'anar dogaro ga Allah ba wai a zubar da ko ga irin karatuka da ake faɗa duk da shi na an sa mutane sun zubar da magunguna sun zubar da tsari duk da shi na ana bige mu kaman kaza da ɗan wani fitina ta rai duk a kokkone musulmi a bubbuge a wai an ce in kayi sababi kayi magani kayi shirka baka yarda da Allah ba to ba sai a yi ta sharri a gani ba sai dai to sai za a zanta idan kai nufin aikata rasulullahi fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah sannan wannan shine tawakkuli ka daure saniyarka ka kafa turke ka daure ta kofar gida ka ce na dogara ga Allah amma ba ka sarki bani ya baka sai na dogara da Allah kaga dogaro da Allah ko ba ba ka komai ba in shi ba ba ka komai ba amma dogaro da Allah ka haka tirke ka ka ka haka rani ka kawo tirke ka sa ka sa igiya ka daure tinka ka ce to ko mun dogara ga Allah shi ne dogaro da Allah wannan ka kakkare duk inda masiya ta kawo kuma ka ce ka dogara ga Allah wannan shine dogaro ga Allah ka tafi kasuwa duk hanyar arziki ka buka ce ko mun dogara ga Allah amma ba duk ka ce ba za ka zo wurin nan sai ka dogara ga Allah to sai baka iya baka san dogaro ga Allah ba to wannan fatawakkal wa ala Allah fatawakkal ala Allah idan kuka yi nima kuma zartar da lamari to ku dogara ga Allah ai inna Allah ubangiji yuhibbul mutawakkilin yana son masu dogara alayya a gare shi Innan turkum Allah fala galiba lakum in Allah ya taimake ku yirinukum Allah ya taimake ku ala adukum abu samakin ku Allah ka taimake mu akan makiyan mu ala galiba lakum in duk duniya ta hadu ba ta iya rinjaye a gare ku ba wanda ya kai rinjaye ku wa in yaqzulkum faman dal ladzi yansurukum min ba'di in ku Allah ya kabar da ku kuma duk kuka wada irin abin da ya faru to faman dal ladzi yansurukum min ba'di ai la ahada ba ɗaya da yanzu rukun ya ita ya taimake ku in ba Allah ba amma duk da haka a nemi taimako amma dai ka san ba wani mai taimako sai Allah wa ala Allah kan ya tawakkalil mu'minu to su ma mu'mine duk su dogara ga Allah irin sa annabi san ba wai duk su watsar da komai ba a yi a ɗaure dabba kuma kowa ya dogara ga Allah bayan ka kafa turke ka ɗaure dabba taka to kuma a dogara ga Allah duk mu'mine ma su dogara ga Allah la ala gairihi ba a wani Allah ba wa tawakkulu abinda ake so dogaro ga Allah sikatul abdi ya dabbawa billahi da Allah ka san Allah zai kiyaye ka ya dabbawa da Allah walau ma ad-dukhul fil asbab ko ka shiga cikin sababan ba a hana ka shiga sababi ba ba a hana ka sa mai gadi ba a gidanka ba a hana ka sa duk komai na security ba amma dai ka dogara ga Allah ka ce wannan dai duk sababi ne amma mai karewa na hakika Allah amma ba ka kake sawa ba bai hana ka je neman arzikin ba amma ka ce mai ba da arziki dai na hakika Allah nawa ne dan koli zai yi shekara hamsin kullum sai ya fita kasuwa da safe duk in karfe takwas ya yi kasuwa ba zai dawo sai magaruba amma zai da shekara hamsin bai samu komai ba wani kwa yanzu yanzu yanzu yanzu sai kaji ana faɗa kuɗin sa ba adadi kaga dai sababi kenan to kuma rashin lafiya ce ma ka nemi magani duk inda magani yake kaje ka nemi amma ka san ba wani mai warkarwa sai Allah amma ka ce wani dogara ga Allah shi kenan ba za ka nemi magani ba duk wannan ba shi ne abu ba to dole ne a dogara ga Allah kuma dogara ga Allah ba shine wai ka abu sababi ba a dole abu asbabu hanyoyin da Allah tabaraka wataala ya sa zakarar rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗa inna Allah atani manzo Allah yake cewa Allah ya bani 70 alfan min ummati akwai mutum dubu saba'in daga cikin al'umma da ya dukurun aljannata da za su shiga aljanna bila hisabin ba hisabi wala iqabin ba iqabi kalu sai sahabbai suka ce man hum ya rasulullah wayannan mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba iqabi su waye قال في النبي تهم الذين سنوا ونند لا يرقون باسا إما جني ولا يكترقون باسا نيمان سما وعلى الله يتوكلون على الله تبارك وتعالى سكا دوغارا قال له عمر سيدنا عمر يكي سل ربك روت أبنجين كيزيدك قال ما يا رسول الله قال في من الله يكي سألته وأين روتيشي فأعطاني مع كل واحد من من السبعين ألفا سبعين ألفا sai ya bani dubu saba'in din nan kowanne mutum ɗaya shi ma ya ja dubu saba'in dubu saba'in sau dubu saba'in ɗaya nan kala sai umar yake sarrafa ka ƙara roƙon mana ubangijin ka yazi da ka ya ƙara ma ya rasulallah kala sai manzo Allah yake sa'altuhu na roƙe shi fa dani salasa hasayatin sai Allah ya bani kamfata guda uku ranar tashin kiyama Allah zai yi kamfata uku cikin al'umma ta biya waka aljanna Allah ya bani kamfata uku ranar tashin kiyama Allah zai yi kamfata yanzu ba wai dubu saba'in ba za a yi haka Allah zai yi ranar tashin kiyama ya kamfata ɗaya wa ga aljanna ya ƙara kamfata ɗaya za aljanna ya ƙara kamfata uku إيه حسيات كنبتا من حسيات الرحمن كنبتا الله فقال أحد sai wani da ba shi da fikihun magana sai ce sarrafa kai rito kara daga roƙansu ya kara kala umaru sai sai na umar yace la tasalu kaka roƙa ya rasulullah inna allah ya qadiru allah mai iko ne an yi bikila nal jannata ya shigar da mu mu al'umma ka gaba ɗaya mu kunnan duka fi hasayatin wahidatin a cikin kamfata ɗaya kamfata allah ya nan ya gafar da Allah misali yadda za a gane karatun wani lafi masalil ala yanzu idan gidan TV suka bude suka bude suka yi kamfata ɗaya misali akwai wata TV ta cikin garin da ba za su kamfato da ba eh ba wata TV da ba za su kamfato da ba ko sai ba kunna ta ba sai Allah ne ya kamfata uku wanne mutum Allah ya rahama ta to wannan dai duk aikar jin daɗi aikar ibada to aikar jin daɗi dai aikar ibada sai ce kaka roƙa ya Rasulullahi ai Allah mai iko ne cikin kamfata ɗaya ya shigar da al'ummar ta aljanna duk gaba ki da Allah ya hasu Allah zai yi kamfata biya dai da hannayensa yanda ya dace da shi salasa marratin fa uku qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake sadaka Umar Umar yayi gaskiya a kamfata ɗaya tak Allah zai ga ta al'umma ta duka kuma haka za a yi to ma'anar la yurquna wa ba sa magani wa la yasarquna ba sa ne ma'anahu ma'anarsa arruqiyatul munafiyatul shari'i maganin da ya koru da shari'a maganin da ya koru da shari'a maganin da za a ce sai ka saba wa Allah sannan zaka samu lafiya ba wai maganin da zaka bi Allah neman magani ne kawai dan ka je kasar turai dan ka je ka nemi magani wannan ba komai wannan ba komai amma maganin da za a ce a to kila kasar China zaka je sai ka je kai wa gunkin su buda kila sujada to da nan nan gunki ya baka magani ko ko abin da ake faɗa a sai ka shiga coci ka je idan wannan fada yana bisharar ta to ya baka lafiya nan nan to ka shiga to nan dai ayi hakuri ka a shiga nan wajen amma an ba haka ba duk hanyar neman magani musulmi ba hanyar neman magani ba ana nufin wasu musulmi su neman magani ba su waɗancan ila wannan darajar su ne kawai su ɗan zuhudu ne akwai wannan ɓangare daga cikin su ɗan zuhudu ne irin irin wato Imran ibn al-Husayn ne wanda ba shi da lafiya yana cutar ba su da ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yi yi mun addu'a Allah ya bani lafiya manzo Allah ya ma addu'a shi kenan ciwon ba su ya kare sai zai ya rasulullah ka da ba ni da lafiya wayansu mutane masu kyan fuska suna shigowa suna gaishe ni amma yanzu dai na shiga yana zalla fito ai mala'iku ne mala'iku ne da suke shiga suke gaishe yace to yanzu ba su dama yace a ai da ma rashin lafiyar ne yasa suke zuwa sai ya rasulullahi ya addu'a rashin lafiyar ta dawo ya addu'a rashin lafiyar ta dawo shi kana aka yi mana addu'a rashin lafiyar ta dawo to kaga ai ne inda bane wani dan dai mala'ika zai shigo ya kace shi na rashin addu'a rashin lafiyar ta dawo in zai kai shi Allah ta ishe mu salamu alaikum min rabbil alamin ko to kaga ni ko to dan dai wato kaga wannan shi kaga yanzu ba ruwan da zan kan magani shi wai yanzu cutar da ba ta warkewa yake yi ba ko cutar da ta mala'iku tsarkaka na Allah su dinga shigowa suna gaishe shi kaga wannan ba ruwan da zan kan magani irin wa'annan ake ni ba wai musulmai su daina neman magani ko su daina yin magani ba a'a ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba wadda ba ta shari'a ba wa illa in ba haka ba kad warada hadisi ya zo annar rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqiyatu wa ya sanar da kai fatiha magani ce sabai suka sauka wani kauye da daddare suka nemi mutanen kauye su ba ta sauke su ba ta abinci suka ce ba mutanen mutumin nan bane ku ku tafi ba za mu ba ku komai ba ba za ku sauka a garin mu ba ma shikenan ba da mata tafiya suka fito bayan gari suka zo suka kafa yan bukkokin suka kwanta cikin dare sai miciji ya tsari sarkin ƙauyen. Shi nan da sarki zai mutu, duk masu maganin garin duk sun yi da yi ba. Ya ga to mutanen nan duk da zai ba ma shi da su amma mun san suna da magunguna. A je a tambaye su. Sai aka zo hal min raƙin akwai mai magani a cikin ku sai wani sahabi ya kalle ce bare kuwa. Gani ni ne shugaban duk masu magunguna. Me ya faru? Sai miciji ne ya tsari sarkinmu. Shi ne muke so ka zo ka je ka yi magani. Sai ce to kun ga fa da muka zo muka ce ku sauke mu ku ba mu abinci ki kuka yi ko kike ce to yanzu sai an bani akuya arba'in sannan zan yi addu'a yanzu yanzu dafi zai faɗi sai an bani akuya arba'in sai nan kuma da kuma aka ce to da sarki ya mutu gara a ba shi akuya arba'in aka je aka tattaro akuyoyi arba'in sai ya ɗau ruwa ya karanta fatiha bakwai yake a je a ba a sarki yana sa sai dafi ya faɗi sai gashi ya tashi na lafiya shi kenan sai dai ce to don Allah tun da wajen yunwa ta kusa kashe mu a yanka akuya ɗaya man mu gasa sai dai ce kai yanzu wannan akuyoyi ba mu sani ba halal ne ko haram mun ci da qur'ani kenan fatiha aka karanta akuyoyi suka zo kuma da sai mun ji an tambayi manzo Allah a hakura sallallahu alaihi wasallam suka hakura da yunwa gari ya yi suka zo madina ya rasulullahi ka ji ka ji ka ji yanda aka yi. annabi ya dubi likita ya ce ma adraka anna hadu ke da kai to ya sanar da kai magani ce ai annaha ruqiyatun fatiha magani ce wannan a faɗa ce ta ban mamaki sai manzo Allah yake abin da kuka ci kuma halal ne ni ma ku je ku raba haddani ni na kawo muku fatiha ko sallah ba dai haka ya faɗa ba amma haka ne ko ba dai ni na kawo fatiha ba kuma haka je aka samu akuyoyi arba'in saboda fatiha ai na ga dole a kawo a ba wanda ya kawo fatiha ma manzo Allah yake a je a raba haddani ni ma kuma wannan manzo Allah ya yi ne dan ya nuna halal ne amma yau wani in yana so ya zagi wani malamin ya ce ya ci da Qur'ani ya ci haram ya ci kaza ya ci kaza duk ba haka bane amma abin da fitar da dishin ne ne dishin ne ne wallahi to ka da ayyuka su gashi an yi magani ko in an je wancan da za su ga aljanna wai dan ba sa yin magani ne to ga kuma yan sun yi magani wai kan je darajar su ne kamar Imran bin Husayn dinna to magalla ya ce wa mai dirika annaha rujiyatu wai kar da kai cewa magani ce إن الفاتحة فاتحة الكتاب إن فاتحة الكتاب سوى فاتحة rudiyatun magani ke sama rudiyatan manzalla ya ambace ta magani walau kanan mamnu'atan da magani haram ne lama kan ma har rasul da manzalla bai ambaci fatiha ta wai da ba magani ce wa nabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa manzalla ya kasance idan shaka in ya ji rashin lafiya marar rashin lafiya qara'a bil mu'awwaza qara'a bil mu'awwazati sai ya karanta kul huwallahu da kula uzu bi rabbil falaq da kula uzu bi rabbin nas al-ikhlas قل هو الله والمعوذتين da kula uzu falaki da kula uzu bin nasi ana fasa fi yaji sai manzo Allah ya doka a hannunsa wa masa ala ra'ati sai ya shafi kansa wa alama amkana da abin da yake shafa min jasadi daga jikinsa ga wata addu'a magani na manzo Allah da in ya dan ji rashin lafiya ina hadisi ma ya zo na bukari ko duk dare ma manzo Allah zai kwanta sai ya karanta kul wallahu da kula uzo falak da kula uzo bin nas ya toba a hannunsa ya shafe jikinsa duk gaba ɗaya kuma duk mai yin wannan ma ba sharri da zai same shi duk mai yin wannan ma ba sharri da zai same shi sai manzo Allah ya shafe jikinsa ma amkan min yasadi hatta lamma marita yayin da manzo Allah ya rashin lafiya mara da wafati ya rashin lafiyar rasuwansa sarat aisha tuma to sai da aisha ta zaman to ta qara'ul mu'awwizata mu'awwiz zati duk da ke garanta bulwan lahun nan da falakin nan da nasi din nan watan fusu fi yadi da tofa a hannunsa li'anna ya gayi rasul dan hannun manzo Allah abraku su suka ga albarka min ya biya daga hannunsa watan sahu ya gayi rasul ta shafa da hannunsa ala jasadi a bisabitinsa sai ta shafa masa to wannan shine tofi in ma ba za ka iya shafa a jikin mutum ba to karanta ka tofa mai yaudin wannan albarkar da wannan karatun sai lafiya ta sauka a jikinsa idan duk da za a iya haka ba ka rubuta kulhuwan lahun da bismillah ka rubuta falakin ka rubuta nasikin ka naɗe takardar ka ɗinke ta a fata don kar ta taɓa ƙazanta a rataya mata shi ne laya ko in ba za a iya wancan ba duk a yi wannan in za a iya toba a toba idan ba za a iya toba a toba idan ba za a iya toba ba a rubuta allanta a rubuta kulhuwan lahun a rubuta falakin a rubuta nasikin a zuba mar aka a yi kamar wanka da shi idan ba za a iya wannan ba tafiya zai yi ko kai tafiya na da shige rubuta man kulwan lawa rubuta man falakin rubuta man nasin a rataya masa ya zama to a jikinsa a rataya masa ya zama to a jikinsa haka abdullahi bin umar ya dinga wa iyalinsa duk yaron da ya balaga sai ya karantar da shi allahumma ya uzu bi allahumma ya uzu bi da zaka min saka idan ba shi ba hadisin wannan na abu أعوذ أعوذ بكلمة الله التامة من غضبي وإيقاظي وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون إن يارن سي بلغ سي كرن تاما يكويا مك إن دي بلغ بك سي ربو تاما كتا ينقي يسا أتكين فاتا يرات ياما أو يدس حبي سنا غني با وان وان دي يتي أن يقابل شي سيما سيما لمن زامن نمو Duniyan an yi wannan an yi kafirci malaman zamanin mu kenan ɗan masana ɗan sarkin sani. Su je su ɗan sarkin sani. Kai duk sahabban nan suna ganin an yi wannan a babu ce kafirci ba. In dai Qur'ani ka rubuta me ya kafircin a ciki? Ba gazzata Qur'ani ka da gazzata aya Allah na kai abu. Inda suke ganin kafircin ya kai ba kai tawakkuli ba to ai an faɗi yadda tawakkuli yake ko ba irin wannan wauta ce tawakkuli ba ko ai an faɗi yadda tawakkuli yake duk karatu ya fito. To, haka wanda Allah sallallahu Alaihi wasallam yake da ma'awar da ma'awar da sani dinna. To, da shi. Abraku min ya biya wata sau biya dai Rasul sallallahu Alaihi wasallam ta ba da hannayen manzo Allah ala jasadin Rasul a bikin manzo Allah. Wa qala manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yake man istata minkum duk wanda zai iya an yanfa'a akahu ya amfani dan uwansa fa ya fa'al ya aikata duk wanda zai iya amfanan musulmi ya amfana in dai ka san wani magani Allah aka faɗa a ciki, Allah ya warkar, ba gunki kaza ya warkar ba, ba kaza Allah aka faɗa ya warkar. Ko kamun ƙafa aka da annabin Allah dan shi Allah ya warkar, ko da waliyin Allah dan shi Allah ya warkar, har yau Allah ne, tabaraka wa ta'ala. Ta shi ga Allah ne, amma duk an takuɗa karatu da gangan ko da rashin sani, duk an takuɗa karatu. To duk wanda zai iya wannan ya amfana, wanda zai iya amfana ɗan uwansa ya amfana ɗan uwansa. فإذا سيعينا الرقية هم هذا الممنوعة وندونا حديث يما جنا التي تنافي التوكل وتكاد كل رافع دوغلا الله هي الرقية بأسماء العجم shine yin magani din nan da irin sunaye din nan na ajimaye kamar a ce surkulle to shi ma surkullen a tambayi waɗanda suka yi su fassara shi a ciki me suke nufi a ciki in sun yi fassara shi ka ji ma'anarsa ba kashi ba ne to shi kenan sai amfani da shi ربما تكون فيها أسماء الأسلم dan abin da ake tsoro cikin su kullum kila akwai sunayen gumaka a ciki aw asma'u muluki imul kufari ko kuwa sunayen sarakunan su kafirai wa zalika shirkun wannan shine shirkar da ake faɗa a zai janibul imani wannan ya kaurace imani wa amma bil qur'ani amma mutum ya rubuta qur'ani wal asma'i da sunayen Allah wal adiyati da addu'o'i ko ta manzon Allah din ko ta ba'arin sahabbansa ko ta ba'arin waliya al-arabiyyatul mafhumati wanda aka yi ta da larabci wanda duk balarabe ya san me aka faɗa ya san al-mafhumatul ma'ana ya san ma'anar ta fala na fi tawakkul wannan bai kore tawakkul ba kuma kafirci ne wanda ya faɗa shine kafiri wannan shine karatu yan uwa shi ake ta tafudawa a zamanin ake ta abin mamaki me cewa an an yi rubutun an sha an kafurta sai da shi yake rubutun yake ba mutane an ga wannan ba ɗaya ba ba biyu ba to ya addinin manzo Allah zai zama irin haka ya addinin manzo Allah zai zama irin haka kuma abin yana yin shari haka zai ka jawo wanda ya fita magana ka zai ya zubar da tsari ya zubar da addu'o'i ya zubar da duk wani magani na jikinsa da irin abubuwan da yake tashi a ƙasar na tashi duk abu buje kowa kamar kaji duk aka kashe kaga ta jawo asara ko an dama an faɗa ba tawakkuli shi kenan kowa ya zauna sakaka ba ba shi ne wannan tawakkuli ba ba shi ne ma'anar tawakkuli ba da tawakkuli a zauna sakaka ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar Uhud bai sa rigar yaki guda biyu ba ranar Uhud manzo Allah sulke biyu ya sa kana so ka ji manzo Allah bai dogara da Allah zai kiyaye shi yau gashi ya sa rigunan karfi har guda biyu sallallahu alaihi wasallam sannan ya sa hular ƙarfe kwalkwali hular kwano sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai dogara da kiyayewa Allah ba kenan ya sa hular kwano ta kiyaye shi ya sa hular kwano ranar hudu sannan manzalla ya ajiye ɗan baka ya ce ku kare mu ta baya ma'ana yanzu manzalla ya manta da kariya Allah kenan ya sa ga ɗan baka su kare su ta baya ko yanzu a ƙa'idodin ƙasar mu yaya kenan ne hukuncin ta ya sa ɗan baka ya ce ku kare mu ta baya yan alafan mushedi sannan ranar yakin kanda kuma Allah ya yi haka ya kewaye madina gaba gida ma'ana bai dogara ga Allah ba kenan ko sai a wutar da dogara ga Allah manzo Allah ya tuta a fita aje a kaura mana me zai dinga yin rani yana kewaye kansa to haka manzo Allah ya yi kanda Qur'ani hudu sannan manzo Allah ya yi horo sahabbansa su hijira zuwa Habasha da farko su gudu zuwa Habasha wato bai yi dogaro ga Allah Allah zai kare su a maka ba kenan sai dai sun je Habasha ne za a tsare su ko sannan manzo Allah shi kansa yayi hijira ya je Madina ma'ana kana so ka ce da yi dogaro ga Allah ba kenan ko ko manzo Allah yakan ajiye wa iyalinsa abinci wata ajiye mata abincin shekara wata abincin wata kaza haka manzo Allah yake ajiye musu ma'ana wato bai yi dogaro ga Allah ba kenan ko a irin karatukan da ake a garuruwan mu ko to to to sannan haka dai haka wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi in daure raƙumi na shine dogaro ga Allah ko ko in sake shi in ce na dogara ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ilha wa tawakkal daure ta kace ka dogara daure raƙumin naka kace na dogara ka yi tsari abokina ka roki Allah ya kare ka sannan ka dogara ga Allah wannan shine musulunci shi aka sani ba irin yadda aka tattakuta yan ba na iya ba to
وما كان لنبي nan yogal wa ma kana linabi ba a taba da taba yiwuwa ba ba a taba samu linabiyin ga wani annabi ba ma bai bai dace ga wani annabi ba ma an yogalla ya sati kayan yaki gululi kenan sai wata irin sata akwai sunanta in ta kayan yaki ta sunanta gululi sata kayan yaki kai ma kana da rabo a cikin abu to kila rabonka ba zai kai wannan ba ko rabonka bai kai ba ko ku abu to yanzu in ka ɗauka tun gabanin ai rabo kayi gululi ita ake cewa ha'inci sata kayan yaki azaba ce sosai to bai kamata ga wani annabi ba ba an yi galle ya yi gululi ya sata kayan yaki sababin nuzuli a sababin sauka wannan aya kuki dakka tifatun an nemi wani bargo hamra'u da yau a badar ranar badar an tara kayan badar sai aka nemi wani bargo ba a sani ba فقال بعض المنافقين sai بعض المنافقين لعل النبي هو الذي اكلها قيل من قال الله يا رسول صلى الله عليه وسلم هو يا حقولي kai ba annabin ake fitar ta kuɗa irin haka kila shi ya ɗauke ta ya ɓoye ta a gidansa ga kuma an zo ana cewa ba a ganta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina wani malami kuma annabin kenan an ma haka tashi ina annabi shi ne huwa allazi akaza shi ya dauke ta shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan wa ma kana ai la yanbaghi ai dai wa lin nabiyin ga wani annabi an yo galla ya sata kayan yaki eh? an yo galla ya sata kayan yaki ai an ya kuna yayi ha'inci firga ne mata a cikin kayan yaki fala ta zunnu bi zalika bare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafi irin wannan zato ga shi ومن يدلل ya ci ma galla yau malikiyama duk duk wanda ya sata kayan yaki zai zo da abin nan da ya sata an sashi dama ai kowace sata ba ta da kyau dan da yanzu ta ka- ta ma- ta kayan yaki ake bukatu duk wanda ya zai zo da abin da ya sata an sashi dama halilan lahu zai zo ya ɗauko ta ala umki a bisa wuyansa mazalla yake wanda ya saci rakumin yaki kayan yaki ranar sashi dama zai zo da rakumi a kan wuyansa lahuru ga'u rakumin nan yana rubuci in saniya ta sato za ka zo da saniya a wuyan kara tashin kiyama tana kuka na hukuwaru in akuya ta sato za ka zo da akuya na hamiya un tana irin kuka duk abin da mutum ya sa tare to zai zo da shi an tashin kiyama ga shi nan a cikin wuyansa to ba wani annabi da ya taɓa yi bare annabi muhammadu ya yi wannan guguwar magana ce sallallahu alaihi wa sallama ta annabi ba zai yi wannan ba zai zo da duk wanda ya yi zai zo da abin da ya sa ta tashin kiyama a wuyansa ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون sannan ya zo da shi sun masu wafa sannan a cika wa kullum nafsin kowace rai algalu ne yin sata kayan yakin nan wa gairu da wannan sajja za a cika masa sakamakonsa na kasa bar abin da ta tsoro ta wahum la yuzlamuna ba za a zalunce su da komai ba fa zaharar inda ba su da shi kenan kuwa ana ta su ne magani da ma ji magani da sai ga ta an kamo wanda ya sace ta kuma ga ta an gane ta a kayan wani na kuma أفمن اتبع رضوان الله كمن kaman ba a isaka inni allahi wa ma'awiru جهنم amma mani ta ba ridwanan nan yanzu wanda ya ji yardar Allah shi ya fito ne dan zatin Allah shi yake ba da kayan nasa ba a da'a ya ji Allah aka yi yakin haka samu ganima wa lanya gulla da yi gululi ba da yi sasa kayan yaki ba zai zama so kaman ba a kaman wanda ya koma da sakadin da fushin Allah daga Allah lima asiyati sai da sabansa da sasa kayan yaki da yayi ba za su yi daidai ba wa ma'awahu jahannama shi ko wannan wanda ya saka kayakin nan sakamakon sa jahannama wa bisal masir makoma ta yi muni ta zama jahannama هم درجات عند su الله mutane duk da baki da za su zauna a dalajoji kowanne yana da dalajoji dalajoji dalajoji ne mutane a sahabu darajatu su mutanen kirki matsayi matsayi ne kowa yana kan ladin dinsa su wa mutanen banza din kowa kaskanci kan kaskanci ne kowa yana kan ladin dinsa na kaskanci a sahabu darajatu inda Allah wajen Allah ai mubtadul manazila manazil kowa makaukinsa daban ne falamani ta ba a rigwanan layi wanda dan neman zatin Allah ya fito yana neman ladan Allah shi kenan wajen zatin Allah zai je ladan zatin Allah zai samu ولمن باء بسخطه العقاب wanda kuma ya kafu da fushin Allah ya sata kayan yaki shi kuma azaba zai je ya samu ma'anar wannan aya kowa lahira mutum hudu ne za su je lahira mutum biyu na kirki mutum biyu na sharri in ma dai ka zama kai shugaban alheri ne walin ne shugaban alheri to kai kujera ce da kai a lahira ma tuta ce da kai duk wanda mai irin wannan aikin bai kai irin naka ba sai ya zo wajenka kai za ka zama jagoranta in ma ka zama shugaban alheri a ranar lahira matsayinka na nan kuma kowa zai ganka ya san wannan ne shugaban alheri kaza in ma ka zaman to mai alheri amma ba kai wancan shugaban ba to sai ka tafi wajen wancan mai alheri ranar lahira sai zama shine shugabanka in ma mutum ya zama ta tantirin shekani to shi ma yana da kujera yana da tuta ranar tashin kiyama to shekanin da bai kai shi maka zai ce ga ogatan da ya tafi wajen wannan haka duk za a yi kowa ma zai yi aiki a lahira din in ma na shekanci in ma na alheri da ake zaki ake sa wani yaji ce za a zo don za a yi a'a bari kai ma zama shekani kai ma za ka zama bila a ranar lahira da za ka dinga kaiwa wuta wanda ya zama na Allah kuma zai zama bila da zai dinga kaiwa aljanna wannan duk sun daraja ce wannan haka za a yi ranar tashin kiyama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa daga wani daraja ta dinnan to sabu za a kafa yau mal kiyama ta ranar tashin kiyama alwiyatin tutoci za a ga tutoci kala kala ranar tashin kiyama liwa'u sidiki tutar gaskiya za a kafa ta li abiba kar sidiki sai na abu zai rika wannan duk mai gaskiya nan zai yi as-sidiquna masu gaskiya kullun ta ta suna kashin sa wa liwa'ul adli tuta adalci لأمارة لا أدنك تعلم سيدنا أمارة فكل أمير دون تركي عدل عادل يكون تحت لواء أمارة هنا عندما توتا سيدنا أمارة والمنافقون منافقين كما لواءهم والمنفقون ما تسير وادن ذات الله ما تسير تقدنسو ما تسير تأبنسي su kuma suna karkashin tutar sayyidina Usman wal ulama malamai kuma liwa'uhum bi yadi Ali suna karkashin tutar sayyidina Ali su kuma shi kuma an kafa mai wannan tuta karamallahu wajahu walwa'ul qurra'i makarantan qur'ani kuma irin ta alamomi ga su su kuma tutar su biye da ubangiji ne ka suna kan tutar ubangiji ne ka amshi gaban makarantar walwa'ul azani masu kiran sallah kuma dama ta kaba su ne limamai bane to limamai kuma suna kan tutar ubangiji ne ka amshi masu kiran sallah dan zatin Allah kuma suna karashin tutar bilal za a ga tutar bilal ya fi kowa dogon wuya ranar tashin dama haka annabi ya mai kiran sallah a tuwalu a anakan ya fi kowa tsawon wuya don a gane shi na kyau dama da an gaji a ce ɗin da masu kiran sallah kan to su kuma suna ƙarshen tutar bilalu sun maka zalika sannan haka kullu a halika salatin sun ma'abotan wata ɗabi'a lahun liwa'un suna da tutar wannan ɗabi'a يكون في يد رئيسهم بطنسوا من الصحابة نبغى صحابي توتا سنة عن إن الهيري إن هكولي أقول توتا إن هكولي هذه هي الدرجات وما يفتح درجات الهيري الذي ذكره الله في هذه الآية وأن الله يفعلها إن شيء أنت نيكو أي شيء أنت ما كلا كلا نيكو تكون شيء أنت كما أقول أوبا شما sai an samu wani tantiri shekan kuma ya zama tuta wannan shekan a hannunsa da duk shekanin zai fita sai fitan Allah ya kiyaye mu to wa hum darajatu kowa matsayi matsayi ne kowa matsayinsa shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in an hada tutocin nan duka duk wannan halaye na alheri shi kuma tutar tutoci tana hannun salwaul hamdi sallallahu alaihi wa sallam shi ko duk wannan dabi'u na kirki su ko sun tabbata a cikin sa da manzo Allah ne wanda duk dabi'un alheri suna cikin sa kowa kuwa iya nasa za a bashi wani haƙuri wani ƙarfi wani sadaukantaka wani kaza manzo Allah ne aka haɗa ma duka da haka shi yake rike da